dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha shidda ga watan al-muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da bakwai a biyu ga watan bakwai ko? daya yawa muna kenan tsaye ga watan bakwai muna premier ji ko? jimil van sis insha Allah ta'ala kai tsaye muna karatu cikin wannan littafi mai tarin albarka mai suna kitabul akhdari muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai wannan insha Allah ta'ala shi ne darasinmu na talatin daidai a cikin wannan littafi shi ne darasinmu na talatin ko? a shi ne darasinmu na talatin ba mu gushe ba muna kan wannan gaba inda mala yake muna bayani da wane ne mutum ya kamata ya yi abuta na'am mala yake cewa wa yajibu alaihi ya zama na wajibi ga mutum baligi isbu jami'i jawarihi masaba ya kiyaye gaɓoɓin jikin shi iyakan gwalgwado وأن يحب لله ويبغض له ويرضى له ويغضب له يسو دن الله كما يكدن الله كما يرضى سبود الله سبحانه وتعالى كما يدعى cikin karatu ne gabata muka yi bayani cewa aqida na ahlus sunna soyayya ibada ce kuma haka kiyayya ma ibada ce muna fahimta ka so ahalus sunna ka ki dan bid'a ka ki mushriki ka ki duk wani wanda ya bin tafarkin sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam magabata sun kasance suna da takatsan tsandan yanke da wannan lafazin kamar da zamu zawwa mu shi wani asar na ibn mas'ud Allah ya kara mishi yadda yake cewa duk wanda ya kasance zai riki wani abun koyi yace to ya riki wanda suka gabata shine ya riki wanda suka mutu kamar kuwa sai ce kamar sahaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa sabida duk wanda yake raye a bai isa ya amintar da kanshi daga fitina ba baka isa kace ba kai kana da garanti yanzu ba wani abu da kake saka kaza kaza haka ne sabida annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa dan adam ba harko ba karsha ko ba haka nan bane ba kenan wanda ya ƙarshe mai kyau shi ne ake koyi da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ƙarshe mai kyau sai ce to ya yi koyi da sahabba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda su zaɓaɓɓun Allah ne Allah ya zaɓan mu annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su a matsayin abokai a matsayin wanda za su taimaka mishi wurin wurin ya gina wannan addini shi yasa ba soyayya da take da daɗi ba soyayya da take dorewa ba soyayya da take da tasiri babu soyayya wanda ke da kai alkhairi a cikin ta duniya da lahira irin soyayya saboda Allah babu soyayya mara daɗi babu soyayya wanda take cike da nadama cike da dana sani kamar soyayyar da aka yi ba dan Allah ba muna fahimta yasa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantar da mu cewa mu so juna saboda Allah soyayya saboda Allah ya zo a cikin hadisi ingantacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa daga cikin mutane wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai sa su a cikin inuwa al'arshi shine akwai mutanen da suka so juna saboda Allah muna fahimta soyayya saboda Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya azanta mu da wannan soyayya ba kamar yanzu ba mun zo ƙarshen zamani soyayya saboda Allah ta yi karanci ji in kaga ana tare kowa yana kallon maslahar shi ko kuma kowa yana kallon intirin shi amma tare saboda Allah ita ce tare wanda take mai dorewa Allah ya tabbatar da mu kenan uwa wannan yana daga cikin aqida na ahlus sunna wal jamaa shine alwala wal bara yake cewa wa ya'muru bil ma'ruf kuma yayi umarni da kyakkyawa wa yanha 'anil munkar kuma yayi hani da mummuna kamar yadda muka ce umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna aiki ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora akan kowa kowa zai yi gwargwadon ikon shi muna fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko sai ke cewa wa ya harumu alaihi kadhib wal ghaiba haka ƙarya haramun ce a musulunci da kuma jiba shine ni shine gulma wannan nimatu da kuma annamimanci shi kuma annamimanci shine yawo da zantuttukan mutane wal kibaru da girman kai wal ujubu da jiji da kai wal riya da kuma aiki ba dan Allah ba dan mutane su gani was sum'a da kuma ka je kai aikin mutane ba su gani ba ka zo ka rinka jiyar da su ka ce ai jiya na kwana ina sallah ai jiya na yi tilawa ta izini kaza ai jiya na yi kaza ko jiya na yi sadaka a wannan ba daidai bane wal hasadu da kuma hasada muna fahimta hasada haramun ce Allah subhanahu wata'ala ya raba mu da hasada wal bughdu da kuma injuna wa ru'yatul fadl ala al-ghayri da kuma ganin ni na yi wani wal hamdu wal lamdu da kuma nuni na hannu da na baki wal abatu da wasa was sukhriya da kuma kaskantar da wani ko nuna ni na yi wani kaza na yi wani kaza kamar da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tasqamu min qawmikum wal zina da zina wannan zo ila ajnabiyati da kallo zuwa ga mace wadda take ba muharramaka ba wa talazul bi kalamiha da kuma jin dadin zance da ita a wa akli amwalin nas bi ghairi ilmin nafs da kuma cin dukiyoyin mutane ba tare da dadin ransu ba muna ganewa tare da dadin rai shi yasa ko kyauta za a baka ko kyauta za ka yi to kai kyauta cikin dadin rai addinin musulunci ba addini ba ne na takura muna fahimta ko ibada za a yi ba a so ka mace kanka a ka yi ibadar da kake jin daɗi muna fahimta kamar da mun sha karantawa annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa fa inna li kulli abidin shirha kowane bawa yana da karfashi na ibada iya inda kake jin daɗi ko ba a so ka mace kanka akan ibada har ka bar jin daɗin ibada ita kuma ibada ana so bawa yana yin ta ne yana jin daɗi tare da ganawa da da mahalicci muna fahimta kamar yanzu misali sai wani ya amshi abu wurinka in ya amsa sai ya ce kawai ya amshi wannan abu misali to yanzu ka ga wannan malamai suna sa shi cikin ne cin dukiyar mutane ba tare da jin daɗin ransu ba ana so duk lokacin da za ka cin dukiyar wani to ya zama akwai jin daɗin rai yana farin ciki lokacin da ya baka mun gane ko ko ba gane ba ha kamar yanzu kawai mutum ya siyo wani abu yana birge shi yana tsakan jin daɗin wannan abu sai sai ka ce ba ni shi ko kuma ka amsa ka ce kawai na amsa misali saboda kuna tare ko saboda kaza to in ya bar ma cikin jin daɗin rai fa ma to amma in bai bar ma cikin jin daɗin rai ba kai da kanka ka sa aya ko wani abu kuma yanzu kaddara kai ne aka yi ma haka misali duka dai addinin yana karantar da mu ne zaman lafiya muna fahimta ko yanzu ka kalla sahabba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda da manzo Allah ya shi musu wa'azi imani ya shige su a sai mutum ya ce wani zo ina da miliyan kaza ai kai dan uwana ne zo mu raba wani zo cikin mata na wacce kake so in armama kaga ai a cikin dadin rai kenan mun san kun fahimta ba shi yasa da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne kira a taimaka ma addini sai Abubakar ya kwaso dukiyar shi ne duka ya kawo a cikin dadin rai to Umar a lokacin imanin shi zai bada rabin dukiyar shi ne a cikin jin dadin rai misali in yayi irin na Abubakar saboda imanin shi bai kai ba zai ji kamar ya takura ko kuma wani abu babu dadi makamancin haka a lokacin sayyaji sai ya kwaso rabin dukiyar shi ya zo yana jin dadi ban san kun fahimta ba kina ana son mutum ya yi ya yi ibada ne ya a cikin daɗin rai to haka ana son in za ka cin dukiya wani ka ci ta a cikin jin daɗin rai kakka zo ka matsa ma mutum har ya bata kamar da annan muhammad sallam ya ce mutumin da ke roƙo dan ya tara to ya sani fa yana roƙon maka shi ne garwashin wutar jahannama ki ga mutum ya miƙe ko ya zo yana roƙo an kyale shi ko an ce ya haƙuri ya dage dole dole ya matsa sai ka bashi kamar mi kamar maroƙi ta ashe ma maroƙin ne shi ba ko ba ba ba to kaga yanzu kai har ka ɗauka ka bashi ba cikin jin daɗin rai ba wataƙila in ma saraka ke kayi asarar lanar ka sabida ka bashi ne sabida ya matsa muka yasa musulunci bai karantar da mu irin wannan ruke-ruke ba Allah ya tsare malam yake cewa wal akli bi shafa'a da kuma cin hanci aw dini ko kuma ci da addini wa ta'khiru salati an awqatiha da kuma jinkirtar da sallah ba akan lokacin ta ba to duka wannan abubuwa ne wanda musulunci ya haramta ma mutum musulmi muna fahimta cin hanci haramun ne a musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da wanda ya ba da cin hanci da wanda ya karba dukkanin su Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya ne musu albarka shi yasa addinin musulunci ya haramta corruption ya kuma aikata wanda suke cikin biro zazzamne da wanda suke saman hanya da wanda suke cikin gari kowa ya ji tsoron Allah a matsayin shi na musulmi ya kaurace macin hanci ta juha an ce dukiyar mutum ka ci ta ba cikin daɗin rai ba ba a so haka ba muna fahimta ha to balle ka tarsa sa mutum sai ya baka cin hanci wannan ba daidai ba ne ba kuma ka sani wallahi kana ci makanta haramun ne kuma wannan abin da zaka kawo gidanka shi ne abin da zai taimaka Allah subhanahu wa ta'ala ya ebe mazuriyar ka albarka dan duk wanda ka amshi cin hanci shi wallahi ka tarsa shi ne baka kuma ina baka tabbata in yayi gaba insha Allah sai ya ce ma Allah ya isa haka ne ha to kuma wannan cinuwai kudin nan nashi da kace ko abin nan nashi da ka amsa zai yi tasiri har cikin zuriyarka saboda ni ka kawo musu haram ne a gida ka ciyar da su ashe ka ga dole ka aihe ƴan wuyuyi dole ka aihe yara wanda za su addaba ka su addabi duk wasu al'umma da suke tare da kai kai kaɗai ka aiho musu bala'i saboda ni wannan haramun da ka amsa ka kawo a gidanka yasa magabata sun kasance idan za su hita matansu suna yi musu nasiha suna gargadin su suna cewa ya kai bawa Allah ta ji tsoron Allah ka kawo mana halal koya ta ci ka sani za mu iya haƙuri mu zauna da yunwa amma ba za mu iya haƙuri ba da azaba Allah subhanahu wa ta'ala mu kuma yanzu hasali ma matan ne suke ziga mutane a je a yi ne aje a samo haram shi yasa ka ga yau kusan ko ina an lalace ma'aikatun mu kaɗan ne ba a cin hanci da wahala ma ka samu ma'aikatar da babu cin hanci sai dai a cikin ma'aikatai ka samu ɗaiɗaiku wanda ba su amsar cin hanci su ma in ka same su a cikin ma'aikata a takura suke saboda duk wa'ancan da suke amsar cin hanci suna jin haushin wa'annan to al'umma ina za mu tsayya a haka dole mu gaya mai juna gaskiya muna fahimta kowa ya san matsalar da ke tattare da shi ya yi ƙoƙari ya gyara wannan shi ne zai sa mu samu abin da muke fata daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ko kuma ci da addini shi ne zamana malumai ba su da aiki sai ci da addini. Wa'azin da za su yi wa'azi ne wanda suke da ‘yantere a kan shi, ko za su samu kuɗi, ko za su samu matsayi, ko kuma za su gaya ma kowa irin abin da yake so kenan. Wannan yana daga cikin cin da addini da kuma mi da kuma isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala ba yadda ya kamata ba saboda in dai kana zuwa wurin wa'azi dole wata rana ka ji da dadi dole wata rana ka ji ne dole wata rana ka ji babu dadi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada tabbacin cewa mutanen kirki ne in aya ta sabko suna zargin kansu suna yi kamar da su ake ko to balle mu yanzu a kenan ya kamata malumai su ba da misali mai kyau na na gina wannan addini na ciyar da al'umma zuwa gaba saboda malumai su haske ne a cikin al'umma wanda suke haskaka ma al'umma fili su ci gaba to in malami ya zama na lalatacce ko ya zama na shi ma yana an fitin hanci ko yana shi da addini to kaga babu yadda za a yi al'umma su ci gaba sai abu na ƙarshe sai malam yake bayani jinkirtar da sallah ba kan lokacinsa ba mun sha bayani cewa aikin da Allah subhanahu wa ta'ala yake shi ne bawa yi sallah a farkon lokaci. Ba a so musulmi ya jinkirtar da sallah in ba kan larura ba, muna fahimta. Duka da mata da maza, duk da za ka samu mata a cikin gida su suna wasa da sallah, wata za ka samu ba ta yin sallah a zaun sai can zarfa ce kwarai da gaske. Wata za ka samu kuma ba ta yin sallah magariba, shi ma isha'in ta zo. wata kowa ce dai da kallon yadda take shamarsa ko kuma shigantakarta saboda ni ba addini bane gaban su za mu tashi inda malam yake cewa wala yahillu lahu suhbatu fasiqin bai halitta ba ga musulmi yayi abota da mutumin banza wala mujalasatuhu ya ghairi daruratin kuma bai halitta ba ga musulmi ya zamna tare da mutumin banza ba tare da wata larura ba muna fahimta ko in an ce mutum mutunan banza ne to kai a matsayinka na musulmi ba ka da wata alaka da shi alaka ka da shi shine ta wata mu'amala in ta hada ku ko kuma ko kuma nasiha in za ka yi mishi ina ji wancan ya tsaya ko kuma nasiha in za ka yi mishi amma dai ka rike shi a matsayin aboki ko wanda zai taimaka ma ya rinka baka shawara da sauran abubuwa makamantan wannan to babu shakka cewa musulunci bai yarje ma wannan ba yace wala yaqlibu ridal makhluqina bi saqil khaliq kuma bai dace ba gare shi yayin ya nemi ya nemi e yarda halitta dan yayi dan ya saba ma mahalicci yadda zakai ɗauki wancan guda ka hidda wannan sai ka bar shi ne bai dace ba ya saba ma mahalicin shi dan ya gamsar da abokan halitta yake cewa qala Allah subhanahu ta'ala ai Allah ira eh Allah subhanahu ta'ala yana cewa wallahu wa rasuluhu wallahu wa rasuluhu ai Allah da manzon shi a haqqu an yuduhu su ne wanda suka yi cancanta mutum ya yarda da su sama ga kowa in kanu mu'minina har in mun kasance imanin namu da gaske ne yace wa qala alaihi salatu wa salam manzon Allah tsira da amincin Allah su qala tabbata a gare shi yace la ta'ata li makhluqin ai ba a biyayya ga abokin halitta fi ma'siyatil khaliqi wurin saba ma mahalici muna fahimta ɗayan uwanan ne inda za mu tashi inda malam mai ahalar yake cewa bai halitta bagawa bai halitta ga mutum musulmi baligi ya yi abota da mutunan banza ko kuma ya zamna tare da shi wanda malumai sun ce abinda ake ce mafasiki shi ne duk mutunan da ya sabka daga saman ni daga saman kan da'a ma Allah subhanahu wa ta'ala duk mutunan da yake kin bin umarnin Allah shine ake ce ma fasiki shike to ai khazin an ta'a shine wanda ya hita kalkashin da'a na Allah subhanahu wataala wannan shine ake ce ma mi shine ake ce ma fasiki wanda akwai hadisai da dama da ayoyi na alqur'ani wanda suka zo suka yi hani kan cewa musulmi bai halitta bagare shi yayi abota ko ya zauna tare da mutunan banza kaga malam mai ahlari yake cewa samsam bai dace ba a matsayin ka na mutum musulmi wanda yake baligi ya zamna tare da mutunan banza sai da larura in an ce mutunan banza a nan kun san mutanen banza suna da yawa duk wanda hita daga karkashin ma Allah subhanahu wataala irin mashayi ko mazinaci ko wani wanda al'umma sun tabbatar cewa shi wannan kai mutunan banza ne kai kuma ka rike shi a matsayin abokai kamar da zamu zamu ji irin yadda abuta take da tasiri a tsakankanin mutane muna fahimta ko haka malumai suke cewa bai dace ba kuma ka dauki iyarka muna fahimta ka bawa ka ba fasiki in ka tabbatar mutum mutunan banza ne kakka yarda ka ba shi iyarka kuma kakka yarda ka yi ka tabbatar mutum mutunan banza ne kakka yarda ka ba shi iyanka kuma kakka yarda wannan ne da ke kunnen gudan yawa a ƙara na yayi ha na'am suka ce haka bai dace ba ka aurar da diyarka ko wata wadda kake da iko akan ta gawa ga mutum wanda yake fasiki ne mutumin banza haka kaka ɗauke shi a matsayin wani amini ko kuma wani matsayin aboki babba suka ce saboda ni wannan karin magana na laraba wanda wasu suke danganta da hadisi wanda suke cewa al'irku da sas wai shine kamar alaƙa ko kuma jini ko dangantaka suna da tasiri saboda in ka zauna tare da mutunan banza babu shakka za ka kwaikwayi wasu abubuwa ta tare da shi ƙarshe kan ma ka koyi komi akwai wani bala'i da in ya tabo in ya zo sai ya shafe ka ko ya yake haka ne ko saboda ni hadisin annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da imam bukhari ya rawaito yake cewa lallai annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yake cewa masalul jalil salih wasu kamar misali na na ka zamna abota da mutunan banza da kuma mutunan kirki sai ke cewa ka hamil misk wa nafikil ke kamar kamar mutunan da ke sai da sarara almiski ne da kuma mutunan da yake tsira mun gane abota da mutunan kirki kama abota ce da mutunan da yake sai da sarari abota da mutunan manza kama abota ce da mutunan da yake tsira tattare da shi sai ke cewa fa hamilul mis kaga wanda yake saida wanda yake dauke da wannan turaren in ma an yi in ma an yi hudiyaka ko ya baka kyauta wa in ma an tabta minhu ko kuma ka saya daga gare shi wa in ma an tajida minhu rihan tayyiban ko kuma ka ji wani kamshi tattare da shi misali in kana tare da wanda yake dauke da turare wanda yake sai da turare ko ya ɗan muka ɗaya ko ko kuma ka ce biyu in ma dai bai baka ba ita yake baka jin ƙamshin shi a bai ji ba bai isa ba ko to ƙamshi akwai daɗi ko babu daɗi akwai daɗi kaga ka amfana yace ko shi kuma abota da mutunan banza kama abota ne da mutunan da yake kira misali yake cewa in ma an yi hulɗa siya baka ko ya ƙona maka kayanka lokacin da yake wannan hutan nan tana tashi ko wa in ma an taji da rihan khabita ko kuma ka ji wani iska mara daɗi haka ne ha to kaga misali shi yasa ibn hajar a cikin fatul bari da yazo al'ashin wannan hadisi sai yake cewa wannan hadisi yana nuna hali kan mutum kan mutum ya zauna tare da mutunan banza ko mutum ya yi wani alaƙa ta da shi yace saboda hadisin nan yana nuna wannan zama da mutunan banza yana cutar da mutum tani ta addini shi da kuma rayuwar shi ta duniya kama hadisin da yazo yake cewa almaru ala dini khalilihi ko mutum yana kan bi yana ka addini abokin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa kowa daga cikin ku ya diba ya ga da wane ne za ya abota magabata suke cewa in ma mutum yana ɓoye bid'a shi in mutum yana ɓoye bid'a shi kamar da in ba na manta ba Imam Al-Auza'i yake cewa in ma kana ɓoye bid'a ka ha suka ce to in aka bincike abokanka za a san waye kai yanzu ka zo wajen wani wanda ka yi shi tare da wani misali sai ka ce kai ai wani mutumin kirki ne sai ce hin ka san shi ne in ka ce a ba ce ba san shi wato shi kawai misali kaga ai abota kenan ko shi yasa magabata suke cewa in suna son su san hakikanin mutum to suna bincikan wane ne su wane ne abokan shi kamar da ibnu mas'ud yake cewa ita abota wai kowa yana kallon wane ne wanda suke da kamar ra'ayi iri ɗaya suke abota dai kaga abokan juna to ko ka same su suna da ra'ayi iri ɗaya ko kuma ra'ayin su yayi kama da na juna in dai abotar ce ake ba wai alaka bace ta empirics ha yasa ka gani mashaya ta ba da yake alaka da ke da kai tsakanin ku ba alaka ba ce ta tsakani da Allah abokinka wanda yake wanda kuke shan sigari tare da shi bai iya siyan masu lokaci amma zai iya shan taba ya dauko ya miƙa ma haka ne zai iya ma siyan muka zai iya ma siyan ma wai saboda tsadarsa wanda ya sa ga bakin shi fa ita zai ɗaukowa ya baka amma bai iya siyan ma ruwa ko kuma abinci ka ci saboda ni abota ce ba ta saboda Allah ba haka dan wuri haka dan giya zai iya zuwa ya zauna da kai saman tabul a gidan da ake sai da giyan ya siyan ma iya wanda kake so ka sha ka bugu kai baye bai da asara amma bai iya ɗaukar jikka biyu ko jikka biyar ko jikka goma ya baka saboda ni ya ta iya baka wannan za su amfani ka to shi kuma bai san ka da abin da zai amfani ka muna fahimta to amma in kana da aboki mutumin kirki fa magabata suna cewa suna bayani irin abota da ke da kai dangance da mutumin kirki in ka ambaci Allah in kana kan tafarki madaidaici sai ya ƙara ƙarfafa haka haka ne ko ba haka ba zai ƙara ƙarfafa haka wani yana da wani kana da ƙoƙarin ibada Allah sai muke ka Allah ya kaza Allah ya kaza in kuma abota ce ta tsakani da Allah kuke tare da shi lokacin da yaga kai wani abu wanda bai kamata ba zai yi zai ma gargadi zai yi ma nasiha ya ce wani ka yi tsoron Allah wannan ka da kake ba daidai bane ba kuma ba hanya bace ba mai kullewa in abin jaje ya same ka sai ga shi ma ya same shi in abin murna ya same ka sai ga shi ma wannan abin murna ya same shi haka ayoyin alkur'ani da suka zo suke bayani kan cewa irin tasiri da yake da nan in kai abuta wanda yake ba mutumin kirki ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa yawma ya'addu zalimu ala yadai ranar da azzalimi zai sa hannayen shi a cikin baki ya kulu yana cewa ya laita nittakhassu ma'a rasuli sabila kai shona Allah wadare yana ma kanshi mugun fata saboda ni wai danni bai da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi ba shi yasa wallahi kai can da duk wanda bai yi riko da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba duk wanda bai yi riko da sunna ba wallahi sai yayi nadama a duniya kuma babban nadama shine zai yi ta alahira ka yana cewa kai na ina ma da na riƙe abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi ya laita ne ya rinka cewa kai kyona e yana tambayi kan shi wai dan me yasa lam attakhiz fulanan khalila ya riki wani a matsayin ne a matsayin aboki me ya mishi yake laqad adallani an dhikri ba'd izya'i shari'a ta zo an mana bayani an ce kaza da kyau kaza babu kyau amma sai ce kai da Allah wa'azin nan ba ta lokaci ne kai muna da dama ka zo mu yi mutuba baka ga an ce ba ma wani ka hanya zama kaza yayi kaza baka ji an ce ba ma wani ka hanyar to kai ne ya nuna ma in kai za ka kana da shekaru irin na wani me yake nuna ma in kai kai kana da sauran lokacin da za ka zawa ka tuba ka zo ka ka zo duk inda ka ga abota inda take ta shirme kullun shawarar da guda ke maguda kai mu yi za mu bari ha ba za mu cewa ne mutuwa ta tana mu nan fa a kai na rayuwar ba komai bace ba in kana wannan injitin shi zai sa duka sai ta baka mugun shawara karshe sai ya zuga sai kai ke baro ko yake cewa wa kana shaytanu lil insani hazula ke sa ɗan uwa mu dage ji in muka ga mutanen kirki mu kulla alaka da su saboda wannan alakar da su za ta taimaka mana za ta ba mu gudunmuwa akan addinin mu kuma za ta ba mu gudunmuwa akan me akan rayuwar mu akwai hadisin annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin Abu Dawud da Tirmidhi aka hakim ya kawo shi a cikin musaddarat nashi da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tusahib illa mu'mina kada ka kuskura kai abota sai da musulmin kirki kada ka kuskura kai abota sai da mutum wanda yake mai imani yake cewa wala ya akwa fa'amaka illa tafiyar kada ka yarda wani ya ci abincinka kada ka yarda wani ya ci abin hannunka sai mai imani to tsakani da Allah kowa ya tambayi kanshi ka dai yi manzo Allah ce kada ka kuskura ka yi abota sai da mutum mai imani shine mutumin kirki kada ka kuskura ka ciyar da kowa kada ka kuskura wani ya ci abincinka ko abin da ke hannunka sai wanda yake da tsoron Allah ka tambayi abokanka yanzu musamman wanda ka rike su ne manya-manya abokanka tsakani da Allah kai da kanka in kai ne ke da wuta da aljanna ita lasan ku ga ina zaka sa su mun gane to kai da kanka in ka auna kaga ya ishe ka kai ma kanka hisabi kahin Allah yake iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man hitada fa inna ma yahtabi li nafsi wa man dhalla fa inna ma yadullu alaiha wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah ya ce ba za mu taba azabtar da kowa ba sai an yi sai an aiko mishi manzo ai kaga wannan yake cewa gashi manzon Allah subhanahu wa ta'ala gashi Allah ya aiko manzanni sun yi bayani sai dai kai kansi da ya fitawa ya ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi ba in can kana tare da su baka sani ba to daga yau duk wani wanda kake abota tare da shi duk wani wanda yake abokinka ne to cikin bi daya ko ya su bai zama na musulun kirki ku ci gaba da tahiya ko kuma kai ka raba abota da shi saboda kakka zo ranar lahira kana mai saba ma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da shi suna bayani dangance da zama da mutunan banza duk abin da ya shafi shi zai iya samun kafa kaddara a ce barawo ne bakin da aka ga ana ana yawan ganin ka tare da shi ba haushe yake abokin barawo to kullun kuka gani abokin barawo barawo ne wani yace ko me yasa ba a cewa abokin mai kuɗi ne kuɗi ne haka in ɗan shaye-shaye ne bakin da aka ga alaƙa ku tana da ƙarfi da shi za a ce in ma dai ba a kama ka kana shafi a ce ko a dai bincika saboda ni abota tana da tasiri kamar yadda luqman hakim yake ma ɗan shi nasiha da gargaɗi yake cewa ya kai ɗana la tajlis ahlul ma'asi kada ka kuskura ka zauna tare da mutanen da suke saban Allah sai zuciyarka sai ma ta bushe kuma aikin ka ya lalace bai shi ba kamar shi ba kuma abin da ya same su sai yayi sai ya same ka duk inda aka zauna ana wani abu wanda yake ba daidai bane to kai kaka zauna wuri in dai ba wa'azi ka zo yi ba saboda ni Allah yana iya aiko wani wa'azi wurin kai ma a hada da kai ko kuma kai cire a duniyan sama a duniyan sama ka zo kana zaune tare da yan wuyi aka zo ka mu ka za ka kai ba dan wuyi bane ba a Allah bai ji ba da kai za a tafiya ko shi yasa ya ce dan uwa ka tsaya ka aje hankali ka nutsu kwarai ka diba ka ga wani ne za ka abuta da shi ka yi abuta da wanda burin shi wanda amin shi babban abin da ya ba gaba shine ya za a yi a gama da wannan duniya lahiya ya za a yi a samu taimakon Allah ya za a yi a mutu a samu aljanna wannan shine za ka rikewa a matsayin aboki amma duk wanda ka rike a matsayin aboki koma bayan wannan wallahi ka sani za ka nadama abuta za ka dana sani wane yanzu ta dalilin abuta da wane na shiga shan sigari ta dalilin abuta da wani na shiga zinace zinace ta dalilin abuta da wani na shiga shan shisha ta dalilin abuta da wani na shiga sace sace ta dalilin abuta da wani na shiga shan giya ta dalilin abuta da wani na rinka aski irin da mutanen banza la haula wala quwwata illa billah amma yanzu da aboki gare ka mutumin kirki fa zai rinka yanka ko wurin karatu ko wurin wa'azi ko kuma wani abu dai wanda yake da alaka da ci gaban duniya da kuma ci gaban lahira amma wanda yake abokinka ne na mutumin banza kamar misalin da muka bada zai iya baka duk wani abu da zai taimaka a rayuwarka ta lalace haka ne zai kunna sigari haka nan ku yi ta ja in ma dai kana ji yunwa zai iya siyo wuri ya baka ka sha amma bai iya baka tuwo ka ci zai iya siyan magiya ta jika kaza amma ba zai iya ɗauka wannan kuɗin ya baka ba ka yi kai wani abu na ci gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah ya raba mu da abota da mutanen banza sai sa Allah ya ce al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adun ila al-muttaqin duk wata abota da aka yi ba saboda Allah ba ranar lahira sai an yi nadama sai kowa ya rinka zagin kowa kowa sai ya rinka ebe ma kowa albarka wani da ina wajar Allah wadara abota da ke gashi yanzu ka kawo mu ga halaka to shi yasa ake ma wa'azi kafin kafin wannan rana ta zo Allah kaka samu daga cikin wanda suke asararu ne a wannan ranar sai malam mai ahlan yake cewa wala yaslihu ridal makhluqina bi sabtil khaliqi haka bai dace ba san bai halitta ba ga mutum wanda yake baligi ya nemi yardan mutane da hushin Allah shine kan abin da Allah subhanahu wataala yake ba daidai bane ba sai wani abokin ke ce daidai ne ne kamar misali Allah ya haramta shaye-shaye Allah ya haramta zunace-zunace Allah ya haramta sace-sace Allah ya haramta ƙarya Allah ya haramta gulma sai wani abokin ke rinka dora ta saman kan wannan hanya a ko kuma kamar yadda wani yake sun tahi wani wuri ana gaisawa yan mata da samari shi bai saba gaisawa ba sai gani cikin mutane ta zo ta ba kowa hannu shi kai ya mutayawa wai shi ma sai ba ta hannu yace kai baka mutu yawa ba ai sai Allah ya ma yawa koko to kage yanzu ai ya nemi kai ya mutu yawa shine ya nemi kai ya bata mutu rai ko a amma ya yarda ya saba ma Allah kenan kai ya saba mutu ya saba ma Allah kamar misali mai gidanka ya dauki kuɗi ya baka ka je ka siyo mai taba ko ka je ka siyo mai wuri ko ka ga duka wannan hanya ce wanda take saban Allah karara shi yasa ba wani wanda zai dora ka saman ka abin ne ke saba Allah ne kamar biyayya ko da uwayenka ne wanda suka haife ka uwaye ana musu biyayya ne inda ni inda ba su saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa malam ya alabi yake cewa wallahu wa rasuluhu ai Allah da manzon shi a haƙu an yarduhu su ne kaɗai wanda suka yi cancanta mutum ya nemi yardar su in ka numu ne har in ka kasance imanin kake nema da gaske shi ne zama da kai burinka ya za ka ka sami yarda Allah duk abin da za ka ka ba wai shi ne Allah ya karanta shi ne manzon shi ya yi bayani in dai ba shi ba ne ba to kai ka kaurace wannan abin in kuma ba haka nan ba wallahi za ka yi nadama kuma lokacin da nadama ba ta da amfani kamar yadda Allah ya ce yau mai abdu zalim wa ala yadayhi yaqulu ya laitani ya laitani a yanzu muka karanta ayat yau mai abdu zalim wa ala yadayhi yaqulu ya laitani takhassu ma'a rasuli sabila yana cewa kai kai rayuwa ta ina ma da na riƙe abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi Allah wadara abu ta da wani ga shi gaskiya ta zo amma wani ya mun hudu bai shedan ya hana ni ya hana ni in bi wannan ai ba haushi yayi gaskiya da yake hudu bai shedan kamar yadda hadisi annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi Imam Ahmad yake cewa la ba'ata li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq shine ba a biyayya ga duk wani wanda yake halitta ne kuma kowa da ka sani a halitta ne a kan saɓan Allah. Kowa ba a mai jiyayya a kan saɓan Allah, in kuma kai mai jiyayya a kan saɓan Allah, to za ka je ka san da Allah subhanahu wa ta'ala ka yi mishi bayani me yasa ka nemi yardawa da kansa wani me yake da akwai wanda yake azantawa ne akwai wanda yake talautawa ne akwai wanda yake halittawa ko yake haramtawa babu sai Allah to da haka shi kadai ya dace ka nemi yarda shi bayan shi wanda ka kama shi to ka kama kawawala shine zai rabu da kai lokacin da kake bukata a taimake ka shi yasa ake son mutum ne mutum ya nemi yarda Allah subhanahu wa ta'ala sama kan yarda kowa duk wanda ya zama na zaka yarda da shi ne to ka yarda da shi saboda shi ma ya yarda da Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda kuma za ka saba da shi to ka saba da shi saboda ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan ma yana da tasiri kan abota ko kuma wasu wanda kake da alaka da su kiran duk wani abu da za a yi ya zama na wannan abin akwai maslaha a cikin shi in dai ya saba ma Allah to babu babu kai kowane ne kuma yake a zo a yi wannan kowane ne ya baka shawara wannan in dai akwai saba Allah to kai sai yarda ka fada shi ko kuma ka ce to da dai ba an ce babu kyau bari mu yi sabi da kan wane ji babu daɗi kamar yanzu yadda tunanin mutane da dama yake misali wannan in an yi mutuwa sadaka arba'in sadaka uku sadaka bakwai ai ba addini bane ba ko sai mutum ya ce bari dai mu yi dan kan mu saba da mutane bari dai mu yi kan mutane su mu da tsegumi ko Allahu akbar kai yanzu ka yarda ka saba ma Allah dan ka gamsar da mutane ka yarda ka saba ma Allah dan ka burge mutane dan kan mutane su yi kiri su ci sun jima ba su gayi duk abin da ba su gayi kan kaza an ce ba zanen suna ba addini ba ne ba suka ce to saboda ɗumuwan mutane bari dai ne asara goma da gumiya kar mutanen nan me za su yi ma in dai mutane ne ba za ka gamsar da su ba duk abin da ka musu kushe sun ce baka yi musu ba yasa dan uwa ka nemi yarda Allah ka huta nan ne za ka samu jin daɗi nan ne kadai hankalin ka zai kwantawa malam ya ahlali ke cewa wala yashinda lahu bai halitta ba ga mutum wanda yake baligi an yaf'ala fi'lan ya aikata wani irin aiki ko wani iri ne hatta ya alamu hukumullah fihi hatta ya san hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan aikin wa yas'alul ulama ko kuma inda ya san hukuncin bai tambayi malumai wani malumai wa yaqtadi bil muttabi'in bi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tambayi malumai wanda suke bin tafarki na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allazina yadulluna ala ta'atillah wanda suke nuni wanda suke kira mutane dare da rana kan mi kan da ma Allah subhanahu wa ta'ala da wannan magana ce malumai da dama yake cewa mai ahalari ahli sunna ne sannan wa yuhazziruna min ittiba'i shaytan suna ma mutane gargadi kakku yi shirka kakku yi bid'a kakku saba ma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-muflisuna kada mutum ya kuskura ya yardan makanshi a irin abubuwan da sakarkarin mutane wawaye suka yardan makansu me suka yace allazina ba'at a'maluhum fi ghairi ta'atillah sai da wanda suka bata lokutan su suka karar da rayuwarsu kan bi kan bijire ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa ya hasaratuhum kai lalle wannan kai kan asaran su Allah wadaran su wa yaqulu mutahum kai irin kuka ta da na sani da za su yi yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama yace nas'alullah subhanahu ay wa fiqna littiba'i sunnati nabiyyina wa shafi'ina wa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kai mu dai muna masu kankan da kai muna masu roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya zatar da mu ya tsora mu akan wanda suke bin tafarki na sunnan annabinmu mai cetonmu shugabanmu shine Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kun ga sai malam yake cewa bai dace ba ga mutum ya aikata kowane irin aiki kamar yadda malumai da dama sun ta maganganu kan wannan magana ta mai a halari kenan duk abin da mutum za yi sabida ita rayuwar mutum musulmi dukkanin ta ka tafi inta baki ɗayan ta ibada ce kenan duk abin da za a koyi tambaya menene hukuncin wannan da wannan ne malumai suke ta so kaga neman ilimi wajibi ne ga kowane musulmi bai dace ba a matsayin ka na musulmi ka zauna baka da ilimi na addini ko baka zuwa makaranta in ba haka nan ba duk wata shala in ta taho za ta tahiya da kai muna fahimta in dai baka karatu baka zuwa makaranta duk tarkace duk shirman da yazo to kuna da cikin wanda za su bi wannan tarkacen da shirma yasa karatu da aiki da karatu shine ke canza mutane shi ke gyara mutane suka ce to ai wanda ke karatu shi ne ake ce mai zai tambayi malumai saboda dama a matsayin ka na musulmi to dole da abin da za ka yi ke zama da za ka yi shine kalashin da ma Allah subhanahu wa ta'ala alal akalla a matsayinka na musulmi dole ka san abubuwan da suka farlanta a gari ka kamar da mai ahalari ya bayani can baya ko awwal ma yajibu alal mukallaf tafi imani ya inganta imanin shi ya kyautata ka san rukunin imani ka san nawaqidul imani ka san kuma me ke warware wannan imani a sai yake cewa kuma ma za yajibu alaihi min ma taqaddama ko sai yake cewa yajibu alaihi menene a can farko karatun farko awal ma yaji ba al mukallafi ta fi imani kuma ma'rifatu ma yuslihu bi fad'ahi sai ta ahkamu salah kamar hukunce hukuncin sallah kaga duk wani musulmi dole ya sanya manzon Allah ya karanta da sallah saboda ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli manzon Allah ya ce ku umarci yaran ku kanana da sallah tun suna in shekara bakwai a musu umarni maza su tafi sallah yace in sun kai goma ba su yi aini a ba su kashi to kai yanzu har ka kai bisattan bizuta a ba kama iya sallah ba manzo Allah yake kai duk wanda ya balaga bai sallah ne za a yi mishi a kashe shi kawai saboda dattire a cikin al'umma to wanda wanda ya balaga mai sallah ne ne shi mushriki ne ba musulmi bane ba yayin sake da ya bar addinin shi bayan can da yana musulmi sannan sallar ka yi sai da manzo Allah ya kantar sai ce wa fahara hukuncen hukuncen tsarki ka san ya ake alwala ya ake wankan janaba ya in mace ce ya ake wankan bisu ya ake wankan al'ada da sauransu sannan ya san hukuncen hukuncen azumi da duk wasu ibadodi wanda suka shahe shi to dole ya san ya ake yin siya hukuncen hukuncen su to a lokacin ne in wani abu ya faru ko wani abu ya taso mishi bai sani ba ɗan ilimin da yake da sai ya je ya tambaye ni yaje ya tambayi malumai wanda suke koyi da sunna annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya samu daga cikin idan in ya ga wani abu sai ya tambaya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamuna ku tambayi ma abu ta sani in ku ba ku sani ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa duk lokacin da wani abu ya samu da aini yake cewa walau radduhu ai da sun mayar da wannan abu zuwa ga manzon Allah subhanahu wata'ala ko zuwa ga shugabanni a cikin su wanda kamar da malamai suka ce shugabanni ana ana nihin malumai ai da aikitar musu da hukunci da an samu musu da maslaha kan wannan abin da suke yi da suke da sabani a kai shi yasa ai uwa kada ka kuskura kai magana a cikin addinin Allah ba tare da ilimi ba Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilmi kada ka kuskura ka yi magana ba tare da ilimi ba a cikin wannan addini kenan shine kada ka kuskura ka aikata wani abu ba tare da ka sanya ne manzo Allah ya karantar da wannan abu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya ba mu labari mun karanta da ku ai hadisin Ibad bin Sadiya yake cewa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi wa'azi wanda yake mau'izatul baligha wa'azi wanda yake kai matuka wurin tada hankali har suka ce kai kamar sai wa'azin mai ban kwana manzon Allah ya mana wasiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan manzon Allah ya musu wasiya da ruku da sunna da barin bid'a sai ki to ku sani ba fa innahu man ya'ish minkum duk wanda Allah ya yi matsawar rayuwa a cikin ku fa sayara ikhtilafan kathira zai ga sabani mai yawa to manzo Allah bai kake mana umarni da yace in kun ga wannan sabanin mai yawa fa alaikum bi sunnati kawai ina horon ku ku rike da ku yi riko da sunna ta wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin ku riko da sunnar kalifofi na shiryayyu addu alaiha bin nawajib ku yi riko da sunna ta da tira ma haƙorin ku wa iyyakum ina muku gargadi wa muhdathatul umur da irkirarin sabbin abubuwa ku shigar da su a cikin wannan addini fa inna kulla bid'atin dalala ku sani wa dukkanin bid'a bata ce to kaga in abin da yake da alaka da addini ne kai ke ka shigo da shi kaga kai ba kai riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai bid'a a cikin ni a cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma karara manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce cewa eh duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin addinin wanda bamu zo da shi ba manzo Allah ya ce wannan mutumin ba mu tare da shi ai bai tare da mu man adathu li amri amrina hada ma laysa minhu wa huwa raddud man amila amalan laysa alaihi amruna wa huwa raddud duk wanda ya wani kirkirarra abu ya shigo da shi a cikin addini manzo Allah ya ce wanda bamu karantar da shi yake to wannan za a bayan mai da kayan shi Allah bai amsa ba to kaga wai a addinin ta kenan to kuma in ka je ka aikata wani abu ba tare da ilimi ba a rayuwa zaka iya shiga cikin sabon Allah ko da karatu za ka je ka tambaya mire ne matsayin musamman zamanin da akwai karatu suka da dama to mi musulunci yayi karantar da nan da karatu bangare kaza ya kamata ni iri na in je in karanto wannan koko bai kamata ba haka in kasuwa za ka yi musulunci ya karanta dangance da kasuwanci in aiki ne ka samu yi musulunci ya karanta dangance da wannan aiki ya halitta gare ni ko bai halitta ba to amma musulmai da dama babu ruwan su su ne kawai ya za a yi kai su shi yasa sai kaga yan furoje da dama suna shigarwa su ba musulmai kuɗi kuma su je su musulmai da kansu su je su ci mutuncin addinin su su je su yi faɗa da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ya karantar da su yanzu sai furoje ta zo ta zuba ma kuɗi ta zuba ma mutane kuɗi ta ɗauki matasa ta kai su garuruwa ƙauye da birni wai ta ce su zo su yi sensibilization su zo su nuna haɗari da ke da kwai cikin mi cikin malayin farfasa misali cikin alman wuri to bayan mu almawuri manzo Allah ya karanta da shi sallallahu alaihi wa sallam kai bal ma manzo Allah ya yi almawuri to yanzu akwai wani takare ɗan tasha mara alƙibla da zai zo waye baka kuɗi ka je ka ce almawuri ba mai sai mutunan banza almawuri cin haƙƙin yara mata ne almawuri kaza ne ka ga yanzu ba kana faɗa da abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da shi haka ne ko ba haka ba a ko kuma furoje su zo su biya ku kuɗi ku je ƙauyuka ku rinka nuna ma cewa ai mata armi ana sauye musu haƙƙi ai jama'a armi akwai kaza da haka yanzu dole dole a nuna ma a ba iya mata in shi ai musu kaza ka ce ko wa ya sauye musu haƙƙin nasu ka tambaye su wa ya sauye musu haƙƙin nasu a la ko mu da man tuntuni mata cikin haƙƙin su take Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su haƙƙin su kai da baka gama sana haƙin ka ba kai da kake ta in ka musu a baka riga dan ka kai ne zaka zaka ba da adam yanki to duka wannan yana daga cikin jahilta addini da mutanen mu suke sai a zo a kai ka aiki baka je ka tambaya ba a matsayin wannan aikin kai dai aiki kake nema ana biyan ka amma ka je kana fara da addini ko kuma a baka wata guba ka je ka kai ma mutanen ka ko sai a ɗauko wasu allurori ba kuma san nan ne ba kawai a ce ku je ku yi sama mutane duk wanda aka ma a bashi kaza kai dai ba an biya ka ba an ma ka rinka nuna ma mutane falala wannan allure ina ko nuna yau da aka Allah shi ne da shi yasa Ibn Mas'ud yake cewa man kana eh musanna falyastanna biman kadmata duk wanda ya kasance zai kwaikwayi wani wanda ya kasance zai riƙi wani abun koyi to ya yi riko da wanda suke mi da wanda suke matattu ha saboda rayayye ce bai aminta da fitina ba kamar yadda karatu mu na usulul sunna muke bayani ɗaya daga cikin magabata yake cewa shi ba zai taɓa zama gaban ɗan bid'a ya karatu ba aka tambaye shi me yasa ake zuciyata ba a hannuna take ba zai iya tulla mun wata shakka ko wata shubuha shi ke ya barka da aiki kawai zai tulla mun wata shakka ne ko wata shubuha ya barka kai ta tunani na banza da nauyi irin misalan misalan da tsayar rubutu suke bada misalin salatul fati da misalin salatu annabi irin tarari ne da ruwa kawai ya zai ma wani misali wanda ko su makai aka tattara aka aka wannan misalin sun san kasashe to shi ta ce to kai kwaikwayo ga wanda suke yi sun mutu yace ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kanu afdalu hadhihi umma sune sahabban manzon Allah yace sune wanda suka hi kowa falala a cikin wannan al'umma yace abaha quluban sai kowa zuciya jararra a yace to kai sune fa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaban mu annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin abokai su ne wanda Allah ya zaɓan ma'annan Muhammad sallallahu Alaihi wasallam don ciyar da wannan addinin gaba. Ha? Su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin falalarsu da irin gudunmuwa da irin yadda suke riko da addini Allah ya ce ha'in kuka yi riko da irin yadda suke riko da addini babu shakka kun shirya fa in amanu bi misli ma amantu bihi fa qad ihtadaw ha'in kuka yi riko da abinda sahabba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shike akai yace to kun shiri kina abinda ibn mas'ud yake nuna mana anan shine ne ya zamana wanda ka rike abun koyi sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune Allah yake cewa radiyallahu anhu wa radu an sune Allah yake ya yarda da su kuma Allah sun yarda da Allah ay Allah ya yarda da su sune Allah yake wa kullun dukkan su baki daya wa adallahu husna Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu alƙawalin aljanna kai kuma ne kike nema aljanna to ga wanda ya samu kenan sai kai koyi da shi muna fahimta da uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu ana nuna lokaci yayi za mu saurara akwai lokacin tambaya ko babu to kenan ana iya tambaya ɗaya ko biyu insha Allah ta'ala da lokaci babu tambaya mako kenan sati mai zuwa in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu muna masu rai da lahiya za mu tashi kan wannan gaba bi iznillah abinda muka karanta na daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah muke roƙo ya biya mana buƙatocin mu na alkhairi baki daya ya tsare mu da duk sharrin halittu baki daya Allah muke roƙo ya roha mana asiri duniya da lahira dukkanin mu nan muna da buƙatoci mabambanta Allah ka san mu Allah ka biya mana buƙatocin mu na alkhairi ya Allah kai ne mai azurtawa Allah muna roƙo ka azurta mu daga arzikinka ya Allah ba ni azurtawa ce kai Allah muna roƙonka ka azurta mu daga arzikinka ya Allah ka sa mu rayuwar mu albarka ka sa mu ayyukan mu albarka ka sa mu karatu mu albarka ka sa mu kasuwancin mu albarka ya Allah ka sa albarka a cikin sha'anin mu na rayuwa baki daya ya Allah kai zahara ga uwayen mu wanda suka rasu da malaman mu ya Allah in ta mutuwa ta zo Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka sa mutuwa ta zama na hutu ce gare mu ya Allah ka ruha muna asiri duniya da lahira Allah muna roƙonka akwai uwa da dama da suke cewa suna bara addu'o'i Allah ka san su ka san bukatocin Allah ba mu biyan bukata sai kai ya Allah ka biya musu bukatocin su da alkhairi Allah muna roƙonka ka zama da kasan bijiyar lafiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmi baki daya Allah muna roƙonka su jawon mu ka tsare su da tsarewarka ya Allah muna roƙonka duk wanda burin su shine ya za a shiga sun tarwata wannan al'umma ta musulmai ya Allah muna roƙonka in suna shiwa Allah ka shirye da su in kuma ba su shiwa Allah muna roƙonka ka yi mana maganin shugabannin mu Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka datar da su akan abin da kake so kuma ka yarda da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته